آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau 26 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha biyar ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na dauraji ra katsina state kuma da izinin allah yau shine jajiberin rufe wannan tafsiri na bana na wannan azumi da izinin allah sai kuma bayan sallah ma'ana gobe insha Allahu muke sa ran za mu kammala mu sallama da ku da izinin Allah amma gabanin nan muna da tafsirin ayoyi daga kan aya ta 136 nake tsammanin da izinin Allah za mu sadar da shi zuwa izu goma a yau da gobe idan Allah ya ba mu dama Allah ya ba mu wannan iko din da izinin Allah don haka masu tambayoyi dai har wayo a ƙara yin haƙuri watakila sai dai mun haɗu bayan sallah ma samu amsa wannan tambayoyin na'am arama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah nan ne 136 aran ma ya ɗan mana muraji'an baya don mu sadar da shi da juna to babu laifi Allah ya bada lada aran ma ya ku waɗanda suka yi imani aminu billah ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzan Allah wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi haka ku yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzansa wal kitabi alladhi anzala min qabl da kuma littafin da ya saukar gabanin ainihin wato na annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin alqur'ani ma'ana wanda aka saukar da shi gabanin nan wa may yakfur billah dukkanin wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da kuma ranar lahira faqad dalla dalalan da'ida lalle ya bata bata wanda yake mai nisa wannan ita ce aya ta 136 wanda jiya a kanta muka kwana muka ce akwai wasu tambayoyi da za mu amsa a kanta bayan gama magana akan يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا كو إن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا مغانا أكان adalci magana akan a tsaida a tsayi tsayin daka wajen adalci a kuma ba da shaida domin Allah subhanahu wa ta'ala da sauran bayanai da suka gabata a jiya to a yau wannan ayar Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah zan fara kai tsaye da am'a tambayoyin da muka gabatar a jiya domin samun amsarsu a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah ku yi imani da littafin da aka saukar gabanin da imani da aka littafin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da aka saukar ko littattafan da aka saukar gabaninsa anan Allah madaukakin sarki ya fara cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani to sai muka ce nan akwai tahsilul hasil kenan menene tahsilul hasil a maimaita abin da dama already an san da shi a yi abin da dama akwai shi to hakan aka yi a nan ko ba haka ba ne an gane da kyau domin allah cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani a to ya za a ce su yi imani bayan dama suna da shi suka ce wannan tahsilul hasil kenan to sai aka ce a'a ba haka ake nufi ba cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani yana da tafsirai da yawa daga cikin tafsiran da malamai suka yi shine tafsiri na farko suka ce annal murada bi qaulihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu abinda ake nufi da fadin cewa ya ku waɗanda suka yi imani ana nufin daukacin musulmi ga baki daya an gane da kyau to anan sai malaman suka ƙara ma juna sani suka tattauna daukacin musulmai ake nufi ya ayyuhal ladhina amanu ay ya ayyuhal muslimuna aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qabl to sai aka ce su waɗanne musulmi ake nufi suka ce ana nufin ya ayyuhal ladina amanu ayyaku waɗanda suka yi imani musulmi kenan ku dawwama akan imanin ku ku tabbatu akan shi ina fata mun fahimta ma'ana ya ku waɗanda suka yi imani a jiya ya ku waɗanda suke imani a yau ya ku waɗanda za su imani a nan gaba ina fatan fahimta ana gaya musu ne domin su ƙara tabbatuwa akan abin da suke da shi ya kai mumini tabbatu akan imaninka ya kai musulmi tabbatu akan musuluncinka ya kai mai gaskiya ka ƙara gaskiya kan gaskiya me aibu a cikin wannan ina fatan fahimta Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka gani fa'lam annahu la ilaha illallah wannan ba tahsilul hasil bane ko kuma ya zamo an ce ya ayyuhal ladina amanu aminu ne ala sabili taqlidi ay aminu ala sabili listidlal ya ku waɗanda suka yi imani a bisa taqalidanci me taqalidanci kai imani ko da dalili bai gama bayyana gare ka ba baka gama sanin hujja fayyacacciya ba kai dai ka san ka gamsu wannan shine daidai misali ka yi taƙalidanci akan imaninka to ya ku waɗanda suka yi imani a bisa taƙalidancin aminu ala sabili listidlal ku yi imani ta wajen neman dalili da hujja ina fata mun fahimta kaga dai duk dai zai fita ko ko kuma ya zamo ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da wasu dalilai dunkulallu ku yi imani da wasu dalilai fayyatattu da ake muku bayanin su ma akwai ma'ana akwai alistidlalat al-jumliya an gane a jumlace akwai kuma waɗanda suke a tafsiliya a dala'il a tafsiliya to ya ku waɗanda suka yi imani da dalilai waɗanda suke a dunkule a cura guri guda ku yi imani da dalilai waɗanda suke a rarrabe a fayyace ina fatan fahimta ko kuma ya ku waɗanda suka yi imani da dalilai fayyatattu da Allah da mala'ikun Allah da littattafa da manzanni haka ku yi imani da abin da ya shafi girman zati na Allah maɗaukakin sarki saboda hankulanku ko da ba za su iya riska hakikanin kun hadatihi ba hakikanin zatin Allah ku yi imani da shi ina fata mun fahimta ku yi imani da abin da kuka sani an yi muku bayani ku yi imani da ma abin da ba a muku bayanin ba abin da hankalinku ba zai iya ɗauka ba babu wanda hankalinsa zai iya ɗaukan masa yaya hakikanin kun hadatillahi subhanahu wata'ala yake ko akwai babu shi to amma kai imani akan haka ina fatan fahimta to haka wasu malaman duk sun faɗi akan wannan ko kuma ya zamo ya ayyuhal ladina amanu aminu al mukhatabuna din nan ba wai musulmi bane a'a ana nufin wasu ne na daban an gane da kyau to idan mun ce ba musulmi bane to suwa ake nufi sai ya zamo ya ayyuhal ladina amanu bi musa wat taurati wa isa wal injil aminu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal qur'an ina fatan fahimta sai ya zama amin ya ayyuhal ladina amanu ana nufin ya ku waɗanda suka yi imani da annabi Musa da attaura da injila da annabi Isa da injila ku yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ina fata mun fahimta kaga wannan idan mun dauka a matsayin cewa ba wai musulmi ne almukhatabuna din ba an gane da kyau ko kuma ya zama almukhatabun ana nufin munafikai sai ya zama ya ayyuhal ladina amanu bil lisani aminu bil qalb bai fita ba ya ku waɗanda suka yi imani a baka da harshe ku yi imani da zuciya mana ku yi imani har zuciyanku kololuwa kaga dukkaninsa dai zai ɗauka ina fata mun fahimta domin Allah a wani gurin ya ce minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum akwai daga cikin su waɗanda suke cewa sun yi imani amma abaka kar abaka ne kawai an gane da ke walam tu'min qulubuhum zukatan su basu imani ba ko kuma ya zama ya ayyuhal ladina amanu wajhan nahari aminu aidan akhirahu ya ku waɗanda suke imani a farkon yini ku yi imani a ƙarshen yini domin a cikin ahalul kitabi ai menene suka ce aminu wajahan nahari wakfuru akhirahu an gane da kyau to aka sai ake so ku kishiyance su a dunkule dai duk abin da ake so a nuna mana yan uwa a nan gurin wannan ana nuni ne akan ya ku waɗanda suka yi imani to ku ƙara tabbatuwa akan imanin da kuke da shi a da ina fatan fahimta aya ta fita to shikenan ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi da littafin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kitab alladhi unzila min qabl al kitab ta biyu dinnan ai wal kutub alladhi unzila min qabl da littattafan da aka saukar gabanin alkur'ani saboda alkitab da aka saukar gabanin alkur'ani ba littafi ɗaya ba ne alkitabu huna ɗaya amma bi ma'anar jam kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum alkitab alkitab bi ma'ana wa anzala ma'ahum alkutub ai ba littafi ɗaya aka saukar ba an gane da kyau an faɗi sunan jinsin littattafa ne ba wai dan guda ɗaya aka saukar ba to sai ya zamo a wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wannan kam ɗaya ne aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama wal kitabin ladhi anzala min qabl ay wal kutub allati allati unzila min qabl ko kuma anzala min qabl ina fata mun fahimta to wannan kenan a jiya na ce muku a daidai nan gurin zamu ga Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da a wajen maratibul iman sai aka ce ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl ai imani da abubuwa guda hudu haka ne amma a wajen kafirci sai ya ce menene wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faƙaɗi dalalan da'ida ma'ana sai aka ce dukkanin wanda ya kafirce da wasu dangogin ababe guda guda biyar amma maganar imani sai aka kawo imani da abubuwa guda hudu shi kuma kafircin sai aka kawo da abin da ya shafi abubuwa guda biyar to yaya al'amarin yake kamar yaya al'amarin yake ma'ana a wajen imani sai aka faɗi guda hudu ba a faɗi imani da mala'ika ba ba a faɗi imani da ranar lahira ba haka ne amma a wajen kafircewa sai aka ambace su sai malamai suka ce ah to ai dukkanin wanda ya haɗa maka imani da Allah da imani da manzan Allah da imani da littafin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da littattafan da aka saukar gabaninsa ai kai tsaye dole ya yi imani da ranar lahira da mala'iku ne ina fata mun fahimta yo ai ba zai zama ya imani da Allah da manzan Allah ba kuma ya zama bai imani da abin da suka zo da shi ba yo ai ya za kai kai imani da manzan Allah ba kai imani da littafin da aka saukar masa ba ba zai yi ba ya za kai kai imani da manzan Allah da littafin da aka saukar masa ba kai imani da dan sakon da ya kawo wannan littafin ba mala'ika ba zai yi ba ya za kai imani da manzan Allah da littafin da aka aiko da dan sakon da ya aiko kuma a cikin littafin ya ce akwai ranar lahira kuma a ce ba zai yi ba to ai an san yin imanin ka da waɗancan abubuwa guda hudu automatic kai tsaye ka yi imani da waɗancan biyun ne ina fata mun fahimta to amma dan kada wani ya ce to shikenan idan na kafircewa ranar lahira na kafircewa mala'ika na kubuta kenan to sai aka ambace su duk da ba ambace su wajen yin imani ba aka ce dukkanin wanda ya kafircewa mala'iku da ranar lahira to kun ji yayi bata bata wacce take bata mai nisa shi yasa aka ƙara su a wajen magana na kafircewa ina fata mun fahimta shi yasa aka ce wa mai yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan eh, ba'idan Allah ya sa mun gane yan uwa wannan kenan abu na gaba a wajen abin da ya shafi yin imani sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi a wajen kafirci sai aka canza tartibin sai aka ce wa mai yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai aka jinkirta ar-rusul a can kuma aka gabato da manzo yaya abin yake wata balaga ce aka yi ta anan malamai suka ce tsakanin idan Allah maɗaukakin sarki yana so a yi imani da shi ta yaya bayi za su yi imani da shi a fahimce da da kyau bayi za su yi imani da Allah ne ta ɓangaren ya aiko mala'ika zuwa ga wannan manzo ɗan an gane da kyau imani da Allah sai imani da manzo ta nan ne bayi suke imani ina fatan fahimta amma ta ɓangaren abinda su kuma bayi za su san Allah bayi za su san Allah ne ta ɓangaren littafin da wannan manzo ya zo da shi ta ɓangaren wannan manzo sannan kuma su san Allah ku gane abin abin yana bayani akan annuzul ne idan ta bangaren saukowa ne a sauko da imani to haka kawai mutum ba zai zo ya ce ya daga kai ya kallo lahul mafuzi ba a ina dole ka yi imani ne ta hanyar manzo wallahi an gane da kyau to Allah idan ya so ai imani idan zai umarni imani da Allah sannan kuma ta hanyar manzo ina fata mun fahimta shi kuma bawa idan ya tashi zai yi imani dole zai fara imani ne da littafi sannan manzo sannan Allah maɗaukakin sarki shi littafin shine wasita tsakaninsa zuwa ga zuwa ga wannan manzo a yau Qur'ani ne ya shiryar da mu muka san waye manzo sallallahu alaihi wasallam sannan manzo ya sanar da mu wane ne Allah maɗaukakin sarki ina fata mun fahimta to shi yasa a wajen maganar ai imani sai aka kawo maka imani da Allah da imani da manzon Allah a wajen kafirci kuwa sai aka canza ƙaziyar wa mai yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi saboda ai abin da ya fi kusa da bawa shine wannan littafin saboda bai zama lalle wannan bawa ya zamani da wannan manzo ba a cikin mu waye zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mu waye zamani da qur'ani ban sani ba ko mun fahimci tambaya din waye zamani da qur'ani gashi nan muna karantawa wanne ya fi kusa da kai a yanzu littafi ɗin kenan amma da kuma lokacin da ake wahayi ne wanne ya fi kusa da su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ina fata mun fahimta to don haka dai sai suka ce an gabatar da manzo ne a can saboda magana a ce ta imani shi zai shiryar da kai ta bangaren abin da ya shafi imani ta bangaren annuzul shi kuma wannan ta bangaren al'uruji ne ta bangaren abin da zai kai bawa zuwa ga ya san Allah maɗaukakin sarki wannan dai shine abin da malaman suke tattaunawa ina fata mun fahimta ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl a daidai nan gurin akwai kira'o'i guda biyu ba manta ta nai ba akwai kira'ar da wal kitabi alladhi nuzzila ala rasulihi wal kitabi alladhi unzila min qabl an gane da kyau da kuma kira'ar hisnun وحسن مع المكي وحسن عن الكوفي ونافعهم تلا أحسنت معنى حسن سنة كوفيون عاصم حمزة دعلي الكسائي دكما المدني معنى أبنا كي نافع وحسن عن الكوفي ونافعهم تلا نعم إمام نافع تسوني سكا كرنتا دا يد آرما يا كرنتا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل warshin ka kai ma haka kake yi aiko saboda ai rawi ne zuwa ga nafi'u amma sauran waɗanda su ne ibnu kathir abu amr da ibnu amir sai suka karanta da menene wal kitabil ladhi nuzzila ala rasulih wal kitabi alladhi unzila min qabl ina fatan fahimta wa nuzzila fathu dhammi wal kasri hisnuhu wa unzila anhum sai ka tsaya iyana kira'o'in sun fita yan uwa to idan sun fita menene bambancin da waccan ta ce walkitabi ladhi nuzila ala rasuli walkitabi ladhi unzila min qabl da kuma walkitabi ladhi nazzala ala rasulihi walkitabi ladhi anzala min qabl menene bambancin malamai sun tattauna daga cikin waɗanda suka tattauna akwai sahibul kashaf ma'ana zamakshari a cikin kashaf yake cewa e ku lura da kyau an cewa alqur'ani ne walkitabi ladhi nazzala ala rasulihi ana fahimta da kyau da littafin da aka sassaukar da shi wa manzo idan mun ɗauki wannan nazzala mudha'afin nan a matsayin an yi sunnatu tanjim ma'ana an bi shi a sassannu aka saukar da shi tsawon shekara na ashirin da uku to shi yasa aka kawo masa fi'ilin da walkitabin ladhi nazzala dukkanin kira'o'in an karanta da ko dai wanda ya karanta da nazzala ko wanda ya karanta da nuzzila saboda nazzala yunazzilu tanzilan ne ina fata mun fahimta ko kuma ya zamo to saboda suka ce an yi haka ne saboda shi qur'ani an saukar da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokaci guda ba an yi shi ne tsawon shekaru 23 shi yasa aka kawo fi'ilin da zai dace wajen bi a sannu ya zamo an saukar da shi a tsitsinki a rarrabe gwargwadon bukatu sai aka ce wal kitabil ladhi nazzala ko nuzzila ala rasulihi amma ɗayan littafin wal kitabin ladhi anzala min qabl ko unzila min qabl saboda shi wa'ancan an saukar da su lokaci guda sai aka yi amfani da anzala daga anzala yunzilu inzalan ne shi kuma wanda yake nuni a lokaci guda ina fata mun fahimta haka wasu suka faɗi musamman irin su zamakshari cikin kashaf amma mu ba musallama ba ba ina nufin ni ba ina nufin wasu malaman ni ai kawai na kalto muku nake bayanin an gane da kyau to sai malamai suka ce idan ka ce wannan ta'lilin zaka yi wai saboda an saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani a rarrabe shi yasa aka kawo nazzala ko nuzzila shi kuma wancan an saukar da shi a dunkula a cura guri guda shi yasa aka kawo anzala ko unzila to sai mu ce zaka kama kanka da wata aya cikin qur'ani ban sani ba ko mun fahimci matashiyar wai matashiyar idan an saukar da qur'ani a cura guri guda to akan amfani da fi'ilin anzala ne ko unzila saboda shi daga anzala yunzilu inzalan ne shi kuma wancan nazzala yunazzilu tanzilan akwai bambanci tsakanin tanzilan da inzalan an gane da kyau haka wasu suka ce akwai bambanci amma idan ka bi diddigi wajen ahlu takhassusi babu bambanci tsakanin tanzil da inzal ina fata mun fahimta dukkanin ɗayan yakan akan yi amfani da ɗaya wurin ɗaya ba don an yi amfani da wannan a can a ce can shi ne fi dacewa da can ba duk da yadda na faɗa muku ɗin wasu sun ce akan yi amfani da wanda yake mai akwai shadda a kansa a matsayin abin yana nufin maimaituwarsa ko makamancin haka amma abin da ya fi dacewa gaskiya wannan ba su da wani bambanci domin ƙur'anin yakan yi amfani da kowanne a gurin kowanne bari na ba ku misali ɗaya tak a cikin suratul furqan lokacin da kafirai suke gaya wa annabi sallallahu dan me yasa aka saukar da alqur'ani me yasa ba a saukar da alqur'ani jumlatan wahidatan ba a cura guri guda me yasa ba a saukar da shi sukutum da guda lokaci guda ba an saukar maka da shi aka dinga saukar maka shi a tsintsinke a yayyanke ina fata mun fahimta to da a ce ku dalilanku da kuka ce magana akan a saukar da shi a cura guri guda shine za a amfani da anzala ko unzila to da sai mu ce su ma wa'ancan asatinul luga wa arbabul fasaha larabawa ne kuma Allah ya hakaito maganarsu a Qur'ani sai ya hakaito da wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida an gane da kyau bai ce wa qala alladhina kafaru laula unzila ba abadan laula nuzila an gane da kyau don me yasa aka sassaukar masa don me yasa ba a sassaukar masa a lokaci guda ba kaga ko hausan ma akwai gwara a ciki ina fata mun fahimta da sai su ce وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة دم يساب أسوكر مسا القرآن أتورغوري قدابا أما سيسك كاو فئلا نزل دن ينونا مكا دا أنزل دا نزل دك معنا شيء أنغاني دا كيو ينقوا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل sai suka ce ainihin ana nufin saukarsa daga can zuwa lauhul mahfuz da babu muke da kun ga wannan qadiyar ko wannan matsala ba ta da dalili kwarai da gaske abinda zaka dauka da nazzala yunazzilu inzalan da anzala yunzilu abin nan kai menene nazzala yunazzilu tanzilan da anzala anzala yunzilu inzalan dukkaninsu ma'ana ce ɗaya ka hutarwa kanka ina fata mun fahimta Allah ya ganar da mu to ubangiji Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan da'ida wannan an faɗi wani yanki na imani ne ko rukunan imani guda nawa ne yan uwa guda shida ne a cikin alqur'ani duk qur'ani kwata in maka ta mai hankali babu inda aka haɗe maka rukunan imanin nan a aya ɗaya aka ambato maka su gabaki ɗaya idan kuma akwai muna neman ƙarin sani duk inda ka duba sai dai a haɗa wasu jumla ɗayan kuma sai a jinkirta shi laisal birra ko laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra ku lissafo su man amana aha wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir haka ne kuwa na bi ku ne a yadda kuke karantowa walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi a'a wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbi a'a bata fita ba ayar to bari mu koma gun aran ma walakin man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi a'a akwai wannabiyina akwai wannabiyina laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi ha walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir walmala'ikati walkitabi wannabiyina biyar ce ko? a wannan wa'atal mala ai ina nufin waɗannan rukunan imani guda shida muke son fito da su kagan ambaci menene man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin biyar muka abin nan ko me cikon na ɗayan a'a kaddara ce aiko hadisu jibril wa an tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi to kaga a can laysal bir biyar muka ji to mu dawo nan ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu kaga kanan kusan ka ce ma hudu kawai aka aka ambata an uku aka ambata amma a wajen kafir cewa wa may yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan da'idan ina na shida shi yana can a gefe guda inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kullu shay'in indahu bimiqdar ina fata mun fahimta dan haka ƴan uwa kunan imani guda shida ne kuma shi wannan imanin yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa kamar yadda zamu ji a ayoyin ƙasa da izinin Allah na'am arama mi Allah yace
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا نعم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما سوانيني الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan ladina amanu lalle hakika waɗanda suka yi imani, thumma kafaru sannan suka kafirce, thumma amanu sannan suka yi imani, thumma kafaru sannan suka kafirce, thumma zdadu kufran sannan suka ƙara kan kafirci. Lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba, wala liyahdiyahum sabila kuma ba zai shiryar da su tafarki madaidaici ba bashiril munafiqin kai wa munafikai bishara bi anna lahum azaban alima cewa suna da wata azaba ta musamman mai radadin gaske su wane ne su alladhina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin sune waɗanda suke riƙar kafirai a matsayin mataimaka majibinta lamura koma bayan muminai الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة shin wai suna neman wata ɗaukaka ne a gurinsu suna neman wata buwaya ne a gurin waɗancan kafiran fa innal izzata lillahi jami'a to lalle haƙiƙanin ɗaukaka da buwaya tana ga Allah shi shi kaɗai subhanahu wata'ala dukkanin wani dangin ɗaukaka ko buwaya to suna ga Allah maɗaukakin sarki wa qad nazzala alaikum fil kitabi kuma lalle an saukar muku a cikin littafi an idza sami'tum ayati la akan idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana izgili da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da waɗannan da suke kafircewa ayoyin Allah ko suke izgili da ayoyin Allah hatta ya hudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga cikin wani zance na daban ba kafircin can ba ba izgilin can ba innakum idan lalle ku idan kuka yi hakan ma'ana kuka zauna tare da su ana kafircewa ayoyin Allah ana izgili da ayoyin Allah mithluhum to ɗaya kuke tare da su kuma abin da yake akwai shine inna allaha haƙiƙa allah maɗaukakin sarki jami'ul munafiqina shi mai tattara kafirai munafikai ne wal kafirina da kafirai ila a fi jahannama jami'an izuwa jahannama gabaki ɗayansu allah kiyashe mu wato waɗannan ayoyi suna da fallasa ƙwarai da gaske a cikinsu kuma suna nuna maka bara'i da wala'i a nan allah yake cewa innal ladina amanu a can gurin ba mun gama magana akan masu ku imani ba in ma ba muminan ba waɗanda suke kafirai ko munafikai su yi imani da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli har zuwa karshe to sai anan Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta anan gurin imani nawa aka ambata imani nawa aka ambata bari na maimaita innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirce thumma amanu sannan suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirce nawa nawa aka ambata bibbi ko thumma zdadu kufran sannan suka ƙara a cikin kafirci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum sabilan kuma Allah madaukakin sarki ba zai shirye su ainihin wato ba zai shiryar da su wani tafarki madaidaici ba to anan gurin bayan Allah madaukakin sarki ya gama magana akan ai imani sai ya kwadaitar bayan kai ya kwadaitar akan ai imani sai yayi hani dangane da abin da ya shafi hanya ta waɗanda suke munafikai tsantsa to wai su wane ne ake nufi da waɗannan shin wasu mutane ne da aka yi su suka wuce ko kuma a'a suna nan a cikinmu ko kuma a'a suna nan za su zo duk wanda muka ɗauka akwai wani ƙaidi da zai mana idan muka ce wasu mutane ne da an yi su sun wuce to wannan za mu samu sauƙi wajen daidaita tafsirinmu da cewa lam yakuni lahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba idan kuma a'a muna tare da su ko kuma za su zo ne to ya waɗanda ba su zo ba amma har an musu hukuncin cewa ma ba za a gafarta musu ba kuma ba za a shiryar da su ta farki madaidaici ba kun gane me nake so na ce to sai malamai suka ce wannan abin da ake nufi da ainihin wato maimaita kafircin nan da suka yi malam yake cewa annal murada min alladhina yatakarrar minhumul kufr ba'da al-iman marratin wa karrat fa inna dhalika yadullu ala annahu la imana fi qulubihim ko kuma la na'am la imana fi qulubihim wannan yake nuna maka dama can asali su din babu imani a cikin zuciyarsu saboda dukkanin wanda zai zo yayi imani kuma ya je ya kafirce sannan ya koma ya je ya imani sannan ya je ya kafirce at the end ya je ya ƙara kafirci kan kafirci to dama can wannan imanin bai tabbatu a zuciyarsa ba an gane da kyau to wannan kam lam yakuni lahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba kuma ba zai shiryar da su ta farki madaidaici ba wasu malaman sai suka ce abinda ake nufi da waɗannan su ne yahudu tuba babu lokacin da suka zo suka yi imani da attaura an gane da kyau suka yi menene sun yi imani da attaura kuma sun yi imani kaga da annabi musa kenan sannan suka kafirce da uzairu sannan suka yi imani da annabi dawud sannan suka kafirce wa annabi isa sannan suka ƙara kafirce kan kafirce kafirce wa annabi muhammadu da suka yi sallallahu alaihi wasallam an gane ayar suka ce to ana nufin ba yahudan da bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ayar a kansa take ma'ana innal ladina amanu ay amanu bit taurati wa musa ma'ana wa bi musa suka yi imani da annabi musa da at-taura kafaru dinnan kafirce wanda suka yi suka kafirce da uzairu kaga uzairu ma har suke cewa menene wai dan Allah ne wal iyadu billah wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah dalika qawluhum bi afwahihim qatalahum Allah dukkanin su Allah ya tsine musu Allah ya ce ya tsine wa dukkanin wani azzalimin ba Yahude kuma mu ma mun ce Allah ya tsine musu ina fata mun fahimta dan haka Allah madaukakin sarki anan ya nuna cewa kafirce wanda suka yi shine abin da ya shafi kafirce wanda suka yi da Uzairu thumma amanu sannan imanin da suka ƙara yi shine imanin da suka yi da Annabi Dawud alayhi salatu wassalam sannan kafircin su na biyu shine kafircewa Annabi Isa saboda ba su imani da shi ba an gane da kyau sannan sun mazdadu kufran ɗin nan da suka yi shi ne abin da ya shafi kafircewa annabi muhammad sallallahu da suka yi kafirci kan kafirci sun kafircewa annabi isa sannan suka zo suka ƙara kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta wasu kuma malaman suka ce abin da ake nufi da anan su ne munafikai imani na farko ɗin can da aka faɗa innal ladhina amanu imanin can na farko ma'ana izharuhum al'islam bayyana musuluncinsu da suke a zahiri amma a hakikanin abin da ke kololuwar zuciyarsu kafirci ne kaga wannan imaninsu na na farko kenan sannan kafircinsu na farko da aka ambata shine wannan abin da suka ɓoye na munafin na kafirci to kaga wannan ai kafirci ne an gane da kyau abin da suka ɓoye na menene na wannan kafirci ɗin to wannan shi ma kafircinsu na farko kenan imaninsu kuma na biyu shine imanin da idan sun haɗu da muminai sai su ce a ai mukan muna tare da ku ai muna tare da ku ai mu naku ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ni'mahun to wannan shine kafircin su na menene a imanin su na biyu su faɗa a zahiri ai muna tare da ku ya ku muminai kafircinsu na biyu shine idan suka haɗu wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ko idza khala ba'dhum ila ba'din ina fata mun fahimta to haka wasu malaman suka yi wannan ta'lilan ƙarin kafircin su kan kafirci kuma shine tsananin yadda suke kokarin sai sun sawa munafikai a musulmi kaidi sai sun sa su ma sun kafirce sai tsananin tsana da hikidi da takura ga ainihin wato addinin musulunci a jiya da yau ina fata mun fahimta da wannan haka malamai suka yi ta'alilin waɗannan ayoyi ɗin ina fata mun fahimta wasu kuma malaman ma suka faɗe zance na uku a na hudu suka ce abin da ake nufi da wannan wasu tawaga ne daga cikin ahlul kitab qasadu tashkikal muslimin suka nufaci a sanya musulmi shakka cikin addininsu to wannan bayyana imani da suka yi yadharuna al-imana tara wani lokacin sai su zo su bayyanar da imani kaga imaninsu na farko wal kufra ukhra ay taratan ukhra sai su bayyanar da kafirci a wani lokaci na daban to waɗannan su ne abinda Allah yake magana da su a cikin alkur'ani aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un menene farkon wannan aya ya ahlal kitabi aminu billazi unzila ala وقال أحسنت وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون wasu tawaga ne cikin yahudu da nasara suna ganin to bari su yi wata dirama bari su yi wani makirci na munafinci wa qala ta'ifatun min ahli alkitab wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu sai suke gaya wa mutanen su aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar ku je ku yi imani da abin da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wajhan nahari farkon yini wakfuru akhirahu ku kafirce karshen yini la'allahum yarji'un in kuka yi haka tsammanin za su dawo ga addinin ku za su ce a tunda ai kuma abota littafi ne sun ga kun yi imani a ɗazu yanzu kuma sun ga kun kafirce kun sa musu shakka kun yi tashkiki kun an fa an gane da kyau kun sa musu alamar tambaya anya ko wannan addinin na Muhammadu gaskiya ne tun daga waɗanda suke ma abota littafi da sani da kaza sun yi imani da suka shigo suka ga abin ba gaskiya bane ba gaibu ne suka kafirce to gaskiya za su ce su ma bari su kafirce ina fata mun fahimta to wasu suka ce a kansu wannan aya take nufi ina fata mun fahimta to ubangiji Allah madaukakin sarki dai ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirce thumma zdadu kufran sannan thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila to wanne ne ba wanne bane wai suwa ake nufi a wannan aya idan muka ce aya tana nan a sake to akwai inda zai ba mu iskali in na ce a sake ina nufin ayar za ta gazgatu akan dukkanin wani munafiki to ayar inda za mu samu ishkalin inda Allah ya ce lam yakuni lahu liyaghfira lahum Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba kuma ba zai shiryar da su tafarki madaidaici ba to ya mutanen da ba a yi su ba ko kuma ba su yi wani laifi ba a yi musu wannan hukuncin duda Allah yana da iko da ganin damar ya faɗi haka saboda ya san zukatan kowa aiko in ya faɗa ya hukunci kuma ya zauna wallahi to sai malamai suka ce duk da hakan ba hakan ake nufi ba abinda zai fi kusa da waccan ayar zai fi zama ko dai ya zama waɗancan yahudin da muka ji sun gabata da suke cewa sun yi imani da annabi musa da attaura kaga imaninsu na farko kenan sannan su zo su kafirce da wa su zo su kafirce da da uzairu sannan su zo su yi imani da annabi dawud sannan su zo su kafirce da annabi isa sannan su zo su ƙara kafirci kan kafirci kafircinsu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta ko kuma ya zamo wannan wasu tawaga daga cikin ahlul kitab da za su zo su dinga sa wa ƴannan ƴan uwansu shakku kaga dai duk ana magana dai wasu ta'ifa ce muayyana wasu mutane ne sanannu ba laifi dan an samu wasu munafikai a lokacin annabi da suka shiga su ma suke da irin wannan tunani din to Allah ya san zukatansu su kam wannan babu abin da imani zai yi musu babu abin da wa'azi zai musu in zaruka wa adamuhu babu abin da zai amfana sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sawa'un alaihim a wa'adta am lam takun min alwa'izin Allah yakan faɗi haka akan wasu jama'a sanannu da Allah ya tabbatar da kafircinsu ba za su imani ba wa'annan kafiran da suke gida na biyu a suratul baqara innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ai ba ana nufin dukkanin kafirai ba dan kada ka ce to me zai sa na je na ce ne wa ma kafirai wa'azi tunda Allah ya ce da yin wa'azina da rashin sa babu abin da zai amfana musu saboda ba za su yi imani ba shi ma akwai bayanai da amsoshi in za ku tuna mun ba da amsa akan wannan amma mafi abin da ya fi fitowa fili ana nufin wasu ne da suka gabata kafirai da aka yi su Allah ya musu wannan hukunci din ina fata mun fahimta to a nan gurin su ma haka wasu ne da sun riga sun gabata suka haɗu da ahlul kitabi suka yi munafirci to sai Allah yake hukunta musu wannan bayani innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila ina fata mun fahimta sai malamai suka ce babu laifi har a yau ɗin ma ga dukkanin wanda zai yafo irin wannan sifa ya sa a kansa ya zamo shi a kullum ya zamo zabzaba zai dinga yi ba zai zauna kyan guri ɗaya ba a shi abin da yake so ya zamo kathira lintiqal mai yawan yau yana imani gobe yana kafirci gobe yana imani jibi yana kafirci gaba sai ka ji ma ya ƙara kafirci gan kafirci to irin wannan alama ce ta wanda Allah baya gafarta musu kuma baya shiryar da su ta farki na daidai an gane da kyau sai ya zamo lam yakuni lahu liyaghfira lahum dinnan a waɗanda suka gabata wannan kam ta tabbata a kansu tunda Allah ya musu hukunci wanda kuma ya yafi wannan rigai yake yi to ana masa kashedi da kadafa shi ma ya tsinci kansa irin waɗanda Allah ya musu hukunci da ba zai shiryar da su ba ya tuba ya daina ina fata mun fahimta wannan kenan wannan aya idan muka dube ta da kyau 'yan uwa a zahiri za ku ga tana mana magana akan lalle kafirci ya zidu wa yankus kafirci yana daɗuwa kuma yana raguwa kenan akwai lokacin da mutum zai kafirce akwai kuma lokacin da zai gane kuransa ya gane ya daina kafirci a akwai akwai lokacin da zai kafirci akwai kuma lokacin da zai daɗa kafirci kan kafirci haka ne tun da gashi ai ya ce innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru duk wannan kafirci suke thumma zadu kufran sannan su ƙara kafirci kan kafirci kenan al kufru yazidu wa yanqus kafirci yana daduwa kuma yana karuwa wani kafircin malam yafi wani kafircin to haka shi ma imani yazidu wa yanqus an gane da kyau imani yana karuwa yana daduwa saboda da imani da kafirci ai diddani ne mutanafiyan mutanafiyan ki suna da hannun riga da kishiyantar juna duk inda aka ce kafirci to za ka samu imani ya kishiyance shi idan kafirci yana nan za ka samu imani yana nan kishiyoyin juna ne to don haka tun da kafirci ya zidu wa yankus to haka imani ya zidu wa yankus imani yan uwa ita ce aqida ta ahlus sunna yana karuwa kamar yadda muka sha bayani da karuwar ayyuka da jin tsoron Allah da karanta ayin alkur'ani innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun a wata ayar yace fa za fa ammal ladhina fi qulubihim ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون don haka imani yana karuwa kuma yana raguwa an gane da kyau 'yan uwa to Allah ya kara mana imani imani yana karuwa da karuwar aiki yana raguwa da kuma raguwar ayyuka na kwarai to don haka sai kowa ya nemi abin da zai kara masa ainihin wato wannan imani nasa to wasu malaman suka ce to wai me yasa waɗannan mutanen imaninsu ya karu me yasa a kullum suka zamo imanin me ya ƙara kafircin su kai afwan me sun mazdado kufuran ɗin nan da aka ce me ya ƙaru akan wannan kafirci nasu kun gane da kyau yan uwa me yasa ya ƙaru akan tun daga kafirai ne to menene abin da suka yi daɗo akan kafirci malamai sun yi magana a kai wasu suka ce ah ai mutuwarsu akan kafircin na shi ya ƙara musu me kafirci gan kafirci da sun yi imani suka kafirce suka yi imani suka kafirce to mutuwarsu akan kafirci shine ƙarin kafirci ai da suka yi kun ji wannan ɗaya wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da ƙarin kafirci kan kafirci bayan da sun yi imani sun kafirce sun yi imani sun kafirce to sai suka ƙara wasu ayyukan da za su ƙara sa su ta ƙarfi su ƙara kafirta su ƙara yin wasu ayyuka manya-manya akan aikin kafirci da suke yi ina fatan fahimta to dukkanin malamai sun ambata kai ko kuma ma kamar yadda ƙur'ani ya faɗa bayan da sun yi imani sun kafirce sun yi imani sun kafirce sai suke ƙara wani kafircin ta hanyar yin izgili inna ma nahnu mustahzi'una wannan izgili da suke yi sai ya zama musu shine abin da yasa suka ƙara kafirci kan kafirci din nan ina fatan fahimta to bari mu bari haka ba dan ya ƙare ba sai dan saboda lokaci kuma muna so mu je gaba ubangiji yace alladhina yata a'a bashiril munafiqina gabanin bashir din ma akwai wata irin wannan in za ku tuna ai nan cewa lam yakunillahu liyahdiya lahum wa lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila a can gaba wataƙila ko bayan sallah zamu tarar da ayar ita kuma yake cewa menene innal ladina kafaru um innal ladina kafaru wa zalamu yawa wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam an gane da kin wani ya ce to ba gashi an ambaci tariqa a qur'ani ba ya can ambaci ɗariƙa to da aka ambaci wace irin ɗariƙa illa ɗariƙa jahannam Allah ya kiyaye mu da ɗariƙa ta abin nan to abin da ake nufi yan uwa waccan ayar innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan nan sai aka ce lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabilan Allah ba zai gafarta musu ba kuma ba zai shiryar da su tafarki madaidaici ba a can kuma innal ladhina kafaru wa zalamu waɗanda suka yi kafirci kuma suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdihum tariqan kuma ba zai shiryar da su wani tafarki ko wata hanya wata hanya ba in ba hanyar wutar jahannama ba menene bambancin duk ba su ɗaya bane eh duk ba su ɗaya bane kamar yadda malamai suke ambata su wannan wasu mutane ne waɗanda suka yi imani suka yi kafirci suka mutu akan kafirci don haka narkonsu ya zo na daban amma su waɗancan kafirci suka kuma suka ƙara zalunci wani irin zalunci suka yi a wannan kuma sai mun zo kansu insha Allah ina fata mun fahimta na haka shi yasa ƙarshen kowace aya ya dace da daidai gurinsa can aka ce lam yakuni lahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabilan nan kuma lam yakuni lahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam zamu ji karin bayani in mun zo kanta insha Allah bashiril munafiqin yan uwa bishara ai kam ana yin ta ne a gidan bishara da alheri ko haka ana yin bishara ma da sharri ai ita bishara takan zo ko dai da sharri ko kuma da me da alheri akan maka bishara da aljanna wannan kan kaga ai ta zo da me da alheri akan maka bishara kuma da azaba kamar irin wannan bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima ai wa munafikai bishara akan lalle suna da wata azaba mai radadi fashin bakin azaba mai radadi din sai gobe za mu je innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin sune waɗanda suke riƙar kafirai a matsayin majibinta a matsayin masoya min dunil mu'minin sabanin mu'minai ayabtaguna indahumul izza shin suna neman wata ɗaukaka wata buwaya ne a gurinsu fa innal izzata lillahi jami'a haƙiƙa dukkanin buwaya da ɗaukaka ta Allah maɗaukakin sarki ce dole za mu kwana a nan domin mu haɗa wannan ayar da sauran wasu ayoyi na abin da ya shafi wala'i ga 'yan uwanka muminai da bara ga waɗanda suke ba 'yan uwanka ba wanda suke kafirai ina fata mun fahimta da kuma ragowar ayoyin da za mu ji wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi akwai irin ta a cikin an'am zamu ji ta wanda Allah yake cewa menene wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ko wa imma yunassiyannaka ibnu amir yunassiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin insha Allah zamu kwana anan idan muka zo gobe za mu yi ɗauraya a kansu sai mu sadar da bayanan ayoyin munafiki da izinin Allah Allah ya nuna mana goban da rai da lafiya abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya ɗa mu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana kamar yadda muka faɗi insha Allah muna gayyatar kowa da kowa gobe za mu yi khitamuhu miskun da izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik